الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har wa yau dai Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kaddari sake kasantuwar wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna sharhu hisnul muslim wanda malam ya sako darasin nan ci gaba da inda ya tsaya Allah ya arzuta shi da tafiya ƙasar Saudiya kuma gashi ya dawo amma duk da haka dai ya nuna cewa a ci gaba har zuwa lokacin da shi da kanshi zai nema cewar din ya dawo ya ci gaba to alhamdulillah za mu iya cewa yau muna ainihin takwas kenan ko ga watan oktoba miladiyar annabi isa alaihi salatu wasalam dubu biyu da sha bakwai wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan almuharram hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da tara a satin da ya gabata muna cikin sharhin hadisin nan wanda yake ɗauke da addu'an nan wadda take kunshe da alkhairan duniya da lahira ita ce Allahumma inni as'aluka al'afuwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afuwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma ihtisni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wanda mun yi bayanin fassarar abin da addu'ar take kunshe da shi wanda mun fahimci ta kunshi alkhairan duniya da lahira ta kunshi alkhairai ta kunshi tsantsan rayuwa ta salama wanda mutum zai yi ta a duniyance da kuma lahira kake roƙon Allah madaukakin sarki ya sassauta ma al'amuran rayuwa. Domin biyo muna cikin sharhi din sai lokaci ya mana halinsa. Amma idan ban manta ba, magana muke akan Allahumma sir aurati din nan da kake cewa, ya Allah ka suturce tsiraici na. Wanda mun yi magana cewa in ana maganan tsiraici ko al'aura, shine al'auran namiji daga cibiyar shi sai zuwa ƙaurukan shi muka ce wannan shine abin da in ya lullube su za a ce ya rufe tsiraice shi kuma in ya yi sallah a haka nan sallar shi ta yi sai muka ce amma ita mace duk baki ɗaya jikinta al'aura ne ba a bukatar komai ya bayyana a jikinta idan ba fuskarta da tafukanta ba wanda a fuska da tafuka din shi ma malamai suna saɓani a kai akwai malaman da suke lazamta cewa lalle ba sai ta rufe su ba idan ta rufe dukkan jikinta ta bude fuskarta da tafikanta aka ce ta rufe tsiraicinta amma wasu malaman suna ganin cewa lazumi a gare ta hatta fuskarta din ta rufe domin fuska din a nan ne fitinar take idan ta lullube fuskarta shikenan ta rufe tsiraitinta aka ce amma wannan ya shafi a lokacin da take tunanin za ta haɗu da wani wanda yake ba muharramanta ba mana a halin tafiya unguwa ko waɗansu wurare haka aka ce amma idan a cikin gidanta ne ko kuma za ta yi sallah idan ta lullube ko ina daga cikin jikinta ta bar fuskarta da tafukan hannayenta sai ta yi sallata a haka nan wanda mun ga da su malaman da suke magana akan ta lullube fuskarta ta dole ne sun kafa hujja da ruwayar Aisha Allah ya kara mata yadda a lokacin da aka dawo daga yakin gazuwatu banil mutallif kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata cewa shi sahabin da ya taho ya ganta tana ganin shi sai ta yi maza ta lullube fuskarta haka ne ko wanda malam yake cewa wannan kisa tana yin nuni ne a bayyana cewa lalle mace ta lullube fuskarta sai kuma inda yake cewa yana fata an ga gurin ko yake cewa kazalika fi qissati zawajin nabi sallallahu alaihi wa sallama bi safiya ko aka kissar auren manzo sallallahu alaihi wa sallama da uwar muminai ummina safiya Allah ya kara mata yadda audatuhu min khaybara a lokacin dawowar shi daga khaybara ya dawo daga yakin khaybar a wannan dan tsakanin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Safiya ummul mu'minina wadda ita kuma diya ce ga ainihin wato Huyay bin al-Afdal wato ma'ana shugaba ne daga cikin shugaban Yahudawa to a dai abin da ya faru dangane da abin da ya shafi auren nata yake cewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta sai ke cewa annahu ardafaha khalfahu sai manzo Allah a tahowarsa ta zuwa Madina sai ya goya ta a bayan dabbar da yake haya akai ala rahilatihi akan alfadarin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake akai sai ya dora ta a bayan alfadarin fahtajabat hijaban kamila sai ta shiga hijabi hijabi wanda yake cikakke wato ma'ana shine ta lullube fuskarta gaba ɗaya da dukkan jikinta to malaman da suke cewa dole ne mace sai ta lullube fuskarta suka ce wannan ya isa ya zama hujja lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ita Safiya ya doro ta a bayan dabbar da yake akai sallallahu alaihi wasallama a hanyar su ta dawowa Madina amma ta shiga cikin hijabi ta lullube dukkan jikinta gaba ɗaya hatta fuskarta ta lullube take ta wani ma ya dillu dilalatan sariha daga cikin abin da yake yin nuni nuni wanda yake yin ga wato ma'ana bayyananne ala anna jami'a badanil mar'ati cewa dukkan jikin mace auratun al'aura ne kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka dauki fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maiki alaihi salatu wa salam yana cewa almar'atu aura fa idza kharajat istashrafaha shaytan manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita mace al'aura ce dukkaninta gaba daya wato mana dukkaninta tsiraici ce sai dai ta lullube dukkan jikinta ne gaba daya amma duk inda ta bayyana a jikinta sai a ce ta bayyana tsiraici faiza kharajat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ta fito istasharafaha shaytan shaytan sai rika daukaka ta saboda haka kenan shi shaytan yana wato abutakar mace a lokacin da take tafiya sai rika daukaka ta sai rika daga darajarta shi yasa za ku ga idan mace ta zo za ta gilma gungun mazaje suna a zanzaune za ka ga ‘yan dai ba masu jin tsoron Allah ba ne, sai ga dukkan su gaba ɗaya hankalinsu ya dawo kanta, har sai an ga wucewarta. Saboda mai saboda lokacin da ta tunkaro, wani hadisi mazalla yake cewa tana tahowa ne akan tura shaidan, saboda shaidan yana tare da ita, saboda ita ce babban tarkon shaidan wanda yake da saurin kamu. To kun ga kwatin da haka mace ta samu kanta, ashe zamanta lafiya, shine ta shiga hijabi din kuma ta lullube fusakunta gaba daya shikenan ba wanda ya san wace ce kawai sai ta zo ta gilma ta wuce wata shine mallan yake cewa wa hadhihi al-adilla as-sariha wadannan bayyanannun hujjoji tadullu ala wujubi taghtiyati al-mar'ati wajhaha suna yin nuni akan wajibi ne mace sai ta lullube fuskarta wa kaffaiha da tafukan hannayenta inda hadaratul rijal al'ajanib a lokacin da take gaban waɗansu mazaje waɗanda suke ba muharramanta ba. Sai ke cewa an mafi salati, amma wajen abin da ya shafi sallah, fa yana halatu gabsi waje haha, a nan ba za ta lullube fuskarta ba illa idza kana indaha rijalun sai dai idan a wajenta akwai waɗansu mutane laisu min maharimiha waɗanda ba muharramanta bane ba idan a cikin sallah ne shikenan in ta shiga hijabi ba sai ta rufe fuskarta ko tafukan hannayenta ba to haka kuma haka kuma lokacin da take gaban waɗansu waɗanda suke muharramanta ne shi ma ba sai ta lullube fuskarta ba amma idan tana gaban waɗansu wanda ba muharramanta ba ne ba to lalle ta lullube fuskarta to wannan shine kuma idan mun lura yan uwa za mu ga shi addinin musulunci shine addinin da ya yi wa mata gata wanda idan mun kalli rayuwar mata yadda take a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci sai mu ga musulunci ya yi wa mata gata ya fito da ita daga kangin da ta samu kanta a ciki a zamanin jahiliya shi yasa za ku ga duk waɗansu hanyoyi na waɗansu abubuwan da za su zo su zama fitina a tattare da mace musulunci ya ɗauki ƙwaƙwarar mataki ya ɗauki ƙwaƙwarar matsaya akan wannan shi yasa daga ciki aka ce lalle ya talazanci hijabi din to nan abin da nake so mu kai gare shi duk da maganganu ne da malamai suka yi guda biyu magana ta farko shine in ta lullube jikinta suka ce fuskarta da tafukan hannayenta ba al'aura bane ba kun ga kenan wasu malaman sun ba da halaccin ta bude kawai ko wasu malaman kuma sun tafi akan cewa a'a da fuskar tata da tafukanta dukkan su al'aura ne ta lullube kun ga kenan tana da zabi guda biyu ko ta yi wancan ko ta yi wancan to idan kika kalli waɗannan nasoshi sai kuma ki wazana ko ki ƙara nasu da zamanin da muke ciki a halin yanzu idan mun ce zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai da tabi'u tabi'in zamani ne da mutane suke kokarin dabbaka dokokin Allah akan to zamu ga a yanzu muna cikin wani yanayi ko wani zamanin da ya riga ya gurbata fasikan mutane sun yi yawa to sai ki ga yanzu duk da musulunci ya baki zabi din ko ki bude fuskar taki ko ki bar tare fa amma a wannan zamanin da muke ciki shin ki lillibe fuskar ki shi yafi zama alkhairi ko ku ki bude na dan ba ku misalai a satin da ya gabata ko na waɗansu abubuwa da suke ta faruwa wanda akwai mutanen da Allah ya cire musu ruhin imani a cikin zuciyarsu ko ba abin da suka tusa a gaba a rayuwarsu irin neman mata kuma duk wanda suka kwarawa ido idan ba Allah ya kubutar da ita ba wallahi za su iya samun abin da suke bukata a tattare da ita to kin ga ashe ki kaucewa wannan fitintunin ki lullube fuskar taki ya fi zama alkhairi a kan kibarta a buɗan ina fata an gane wannan shi ne sai ke cewa wa amma auratul amati amma al'aurar wadda take ita baiwa ce ba diya ba almamluka wadda mallakarta ake fal'aqrabu anna aurataha misla auratul hurra abin da ya fi kusanci shine al'aurarta dai kwatankwacin al'aurar wadda take diya wasu salatu wajen sallah misal alfurra kamar kwatankwacin diya din dai shine ta lullube fuskar wato jikin nata gaba daya ta kuma bude fuskarta annaha qad takuna ajmalu min alfurra saboda zaka iya samun baiwa amma sai ka samu ta fi diya kyau sai ke ta fataftinan na sai ta fitinan mutane وقد سمعت شيخنا ابن باز ناجي شيخ مالممو ابن باز الله يمسى رحمه yana fada ya kulu zalik yana fadin wannan magana to sai mala yake cewa wal muradu minha hahuna abinda ake nufi dai anan kullu aibin duk wani aibu wa khalal fi shay'in da abinda zai haifar da wani tasgaro a cikin wani al'am wani abu da ya fahuwa aura shine ake kira aura wato nan ya bada ma'anan al'aura din a dunkule duk wani abin da za a ce in baka lullube shi ba to an samu wata yar matsala ko yaya take shine ake kira aura wa qawluhu fadin sa da yake cewa wa amin yake cewa amin rau'ati din nan ko yawa ka amintar da fargabana wato amin yi uman min al'amn ne dai qauluhu rau'ati jam'u rau'a sai ke cewa wahiyal wahiya al-marratul wahida min ar-rau abinda zai zo ma kwatsam ya dan razana ka lokaci guda wa huwa al-fazu shine razana wal khawfu da tsoro wanda na ɗan yi muku bayani a satin da ya gabata cewa gashi wannan addu'a ta kunshi cewa wa amin rau'ati ya Allah ka amintar da fargabana wanda na gaya muku cewa fargaba a cikin rayuwa matsala ne matsala ne da yawa akwai wanda da an ce da wani abu ya zo ya sa shi fargaba kun sha ji an ce mutum ya mutu da an zo an gaya mata an ce wanan ki ya mutu sai ta fadi sai ta yanke jiki ta fadi ita ma sai a nufi asibiti da ita to da mutum yana karanta irin wannan addu'o'i to Allah sai ya kare shi daga ire-iren waɗannan abubuwa sai ke cewa kauluhu fadarsa da yake cewa Allahumma hafizni min bayni yadayya ya Allah ka kiyaye ni ta gaba gare ni ila akirihi har zuwa ƙarshen magana shi talaba min Allah an yahfazahu min al-mahalik yana neman Allah madaukakin sarki ya kare shi daga abubuwa masu halakarwa wannan shine ma'ana kawai abubuwa masu halakarwa ko suna nan sun yi yawa laifuka na sabo iri daban-daban kana abu zai iya zowa ka aikata shi kana ganin ba komai bane alhali zai iya sanya ka cikin halaka sai ke cewa allati ta'arud libin adam wanda suke bujirowa dan adam ala wajhil ghafala a bisa fuskar gafala ko wani abu wanda zai halaka mutum ya bujiro masa ku dauka a halin da muke ciki tunda muna zaune a cikin birane a yanzu zaka iya zuwa ko zaki iya zuwa garin tsallaka titi kuma wata mota ta taho da gudu sai ta bi ta kan mutum ta take shi yanzu nan sai ka ji mutum yanzu sai a ce ma babu shi mota ta kaɗe shi to idan mutum ya lazamci karanta wannan addu'o'in ko da kai ka gafala to Allah madaukakin sarki shi bai rafkana ba duk wasu abubuwa da za su zo kai tsaye su halaka mutum sai Allah madaukakin sarki ya ba shi kariya daga wannan to shine nan abinda yake cewa Allahumma hafizni min bayni yadayya din har zuwa ƙarshe. Min aljihati sita daga ɓangarorin nan guda shida, bi kaulihi batarsa da ya ce Allah ka bani kariya min bayni yadayya ta gaba gare ni, kada wani abu ya zo ta gaba gare ni ya cutar da ni, wa min khalfi kar wani abu ya biyo ta bayana ya cutar da ni, wa an yamini haka kuma ka ban kariya ta ɓangaren dama. wa an shimali ka kare ni ta ɓangaren hagu kada wasu abubuwa su biyo ta waɗannan ɓangarori su min illa ko su cutar da ni ko su halakar da ni ya Allah faɗin shi da yake cewa wa an shimali da ɓangaren hagu sai ke cewa min fauki ko wani abu ya jiro ta sama ya zo ya halaka ni ko ya cutar da ni sai ke cewa lafiya ma mina shaitan in dai har ana maganan ba da kariya musamman abin da ya shafi shaidan wa huwa al-muqid li ibadillahi shine wanda yake zuwa ya girgiza bayin Allah bida'awahu da da'awashi fi qawlihi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim zan zo musu ta gaba gare su wa min khalfihim in zo musu ta baya sai ke cewa an aymanihim in zo musu ta dama wa an shama'ilihim kuma in zo ta hagu wannan shaidan yake gaya wa Allah yake cewa ya ubangiji bayan ka duk gaba ɗaya sai na halaka su kuma hanyoyin da zan bi in halaka su zan rika zo musu ta gaba gare su ko in zo musu ta baya ko in zo musu ta hagu ko in zo musu ta dama ta ko ina shaidan zai iya zuwa to gashi kuma a wannan addu'ar da kike sai kike cewa Allahumma Allahumma ihtisni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti ko Allah ka tsare gabana ka tsare ni ta baya ka tsare ni ta hagu ka tsare ni ta dama to kin ga kenan Allah sai ba ki kariya daga dukkan wani abin da zai zo ya cutar da ke to kuma Allah madaukakin sarki sai ya ba ki kariya daga shekan din da yace zai zo ta gaba ko ta baya ko ta yamma ko ta hagu ko ta dama sai Allah ya tsare zamana ko da yaushe cikin tsarewar Allah kike saboda haka yan uwa wannan addu'a tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a haddace ta da Allah a rike karantawa sai ke cewa amma min jihatil fawq amma ta bangaren sama fa inna minha yanzilul bala saboda ta sama ne bala'i yake sauka wa sawa'iq da tsawa wal azab da azaba cikin damana idan aka yi wata ta sama mai ƙaran gaske to da yawa takan ruɗa mutane waɗansu ma sai kaga ta dalilin wannan sai kaga sun samu kansu a wani yanayi kwakwalwa ta motsu sai kaga an ce ƙaran ta sama ne yasa ta zama haka ta ɗauke ta a kai ta asibiti sai wajen 'yan magunguna da makamantarsu idan masu launin imani ne sai a ta bin bokaye da 'yan zubu haka ne ko to duk in mutum yana karanta wannan duk wani bala'i da wata musiba da za ta sauko ta sama sai Allah ya bashi kariya sai ke cewa amma min jiha wa amma wa wa innama afradal jihati sadisa dalilin da yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake banci waɗannan bangarori guda shida da addu'a ta musamman cewa Allah ya baka kariya ta bangaren su ta sama ta kasa ta gaba ta baya ta hagu ta dama yake cewa dalilin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama yake bance su bi kaulihi wa ba'udhu bi azmatika an aghtala min tahti dalil yake cewa ina neman Allah ka tsare ni kada an aghtala min tahti kar a biyo ta kasa na ayinin gilla isharatun nuni ne ila annahu cewa sallallahu alaihi wa sallam ila annahu ma tamma muhlakatan min al min al muhalik ashaddu wa afzau min allati ta'arradu li bani adam min jihati tahal abubuwan da suka fi girman halakarwa suka fi tsanani suka fi razanawa game da dan adam shine abubuwan da za su iya bujiro masa kasa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake banci kasa da addu'a ta musamman cewa wa a'udhu bika min an uqtala min tahti wa zalika misal al kamar girgizar kasa girgizar kasa babbar musiba ce kuma ta kasa take zuwa yanzu idan Allah ya kawo girgizar kasa Allah ya kaddara Allah ya kiyaye babban gari kamar garin nan wallahi wato minti biyu ya yi yawa sai ku gaba shi ba labarin shi saboda kasar sai take wata irin tsaga ta bude idan ta bude gine-gine ne da komai zai yi ta afkawa ciki sai bayan ya gama kuma sai ta haɗe sai ga kamar ba a taɓa yin komai ba irin wannan girgizar ƙasa tana yawan faruwa ko cikin wancan satuttukan an ce an yi girgizar ƙasa a wasu ƙasashe cikin ƙasashen duniya gari guda sai a waye gari babu shi ba shi ba labarin shi da titunansu da gidajensu da ƴan uwansu da mutanensu da dabbobinsu da komai sai ga ba komai kawai an gama da su to ashe tun da ta karkashin ƙasa a nan ne ake samun bala'i ko musiba mafi girma ya sa manzala sallallahu alaihi wasallama shi ma sai yake banci wurin da addu'a yake cewa uzu bi azmatika an uftala min tahti yake cewa la'anna al-khas saboda shi al-khas din yakunu min at-tahad yana kasancewa ne ta kasa sai ke cewa amma qauluhu amma fadin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ughtal wal ightiyal an yu'tal amru an yu'tal amru min haythu la azo da wani al'amari ta inda ba a sani ba shine ma'ana abinda ake kira kwantan bauna wani ya sande ka ba tare da ka gan shi bai cutar da kai sawa'un mutum ne ko aljani ko wata dabba mai cutarwa to da yawa da ana samun irin wannan misali ko nan ana ce mun a mai addu'a sa ya da wani da kaho haka ya je ya tsuguna ya dan ajiye mara ruwan sha bai an kara ba kawai ya sa kaho ya soke shi da shi to kun ga duk ire-iren waɗannan idan mutum ya lazanci ire-iren waɗannan addu'o'i duk ire-iren wannan abubuwa Allah sai ya ta kare mutum to shine yake cewa wa an yadaha bi makaruhin lam yartakib shine ma'ana rudar da shi da wani abin kyama wanda bai san da zuwan shi ba bai san da shi ba kawai wani abu sai a sandi mutum sai a zo a cutar da shi ƙalallahu ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah madaukakin sarki mai iko ne ala an yab'atha alaykum azaban ya aiko muku wata irin azaba azabar in ta zo min fawqikum sai ta zo ta samanku, au min tati arjulikum ko kuma ta biyo ta ku ta halaka ku. Azaba musiba da take zowa daga sama, ta shafi irin tsawa mai tsanani, ta shafi hatta cututtuka wannan da ake ta tashi da su. Galibi virus ɗin da yake haifar da ƙwayoyin cututtuka, ai duk daga sararin samaniya ne suke ta sabkowa. Sai ku ga mutum ya kwanta lafiyar shi lau amma sai a waye gari ba shi da lafiya to duk wata musiba da take sakkowa daga sama sai Allah madaukakin sarki ya kare mutum daga wannan to sai yake cewa sai addu'a ta goma sha ɗaya kenan ko ko kuma addu'a ta tamanin da biyar wadda kuma ita ce ta sha ɗaya a cikin babin shine faɗin shi da yake cewa اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأنا أدعى abinda take dauke da shi shine kin fara da kira da Allah madaukakin sarki sannan daga baya kika kai ga roƙon abinda kike roƙa a gare shi cewa Allahumma alimul ghaibi wa shahada ya Allah masanin abinda yake koye wa shahada da kuma abinda yake sarari a bayyane wato ma'ana masanin gaibu shine abinda ya koya masanin abinda yake bayyane fatirar samawati wal ard ya makagin sama da kasa domin Allah shine wanda ya kago halittar sama da kasa ba za a ce khaliqus samawati ba sai a ce fatira saboda Allah ya kirkira halittar sama ne ba tare da ya kwaikwaya daga wani ba haka kuma halittar kasa rabba kulli shay'in ya ubangijin kowane abu wa malikahu kuma mamallakinsa ashhadu an la ilaha illa anta ya Allah ina shaidawa babu abun bautatawa bisa ga tantanta sai kai ya Allah a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman kariya da tsari daga sharrin kaina wa min sharri shaytan Allah ka tsare ni daga sharrin shaytan wa shirkihi da kuma masu rufa mar baya masu tarayya da shi wajen halakar da ɗan adam sai ke tawa a niftarafa ala nafsi su'a ko kuma wato in kirkiri wani mummunan abu ɗan aza shi ga karan kaina wa an adurrahu ila musulmin ko kuma in jawo mummunan abu zuwa ga wani musulmi wannan addu'a 'yan uwa tana da matukar tasiri kwarai da gaske ita ma kina neman Allah ya tsare ki daga sharrin kanki saboda kowa idan mutum da yi taka tsantsan ba maimakon ya jawo wa kanshi alkhairi to zai iya jawo wa kanshi sharri da yawa an sha ganin ire-iren wannan mutum zai kunna kanshi akan abin da karshen al'amarin sharri zai zane mishi to idan Allah ya shige ma gaba a wannan sai Allah madaukakin sarki ya salamantar da mutum duk abin da zaka tunkara sai zamana alkhairi ne an kare ka daga abin da zai zame maka sharri kuma ya yi maganan sharrin shaidan wanda shi ne abin da muka fi fama da shi na babbar musiba a yanzu mutane sun bari shaidan yana wasa da zukatansu shaidan yana jan mutane inda ya ga dama shi idan mutum ya lazanci wannan askar din yana roƙon Allah ya ba shi kariya daga waɗannan abubuwa sai Allah ya kare shi a gefe ɗaya kuma kin yi magana akan kar ki cutar da kanki ta hanyar kirkirar wani abu mummuna wanda zaki aza shi ga karan kanki ko kuma ki jawo wani abin da zai zama muni ne ga al'ummar musulmi kun ga wannan shi ma haka ake bukatar kowane musulmi ya zama ya zama na duk abin da ka tunkaran wa kanka da kanka alkhairi ne kar ka zama mai jawo wa kanka sharri sannan ka yi ta neman Allah ya tsare ka daga sharrin shaidan kada ya yi nasara a kanka ya ja ka zuwa ga mahalaka sannan kuma ke ga karan kanki ko shi musulmi ga karan kanshi abinda ake bukata a koda yaushe ya zaman duk abinda zai kirkiro wa kansa da kansa ya zama na alkhairi ne sannan mai zama mai jawo wa ƴan uwan shi musulmi alkhairi kar ya zama mai jawo wa ƴan uwan shi musulmi sharri to wannan shine malam yake cewa sahabi al-hadith ko Abu Hurairata radiyallahu an sahabin da ya rawaito wannan hadisi shine Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda fadan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake ta alim al-ghaibi mansubun ne ala nida wato kenan sai a kaddara ya nida ko ya alim al-ghaibi shi sa akai masa nasaba sai ke ta wa harfun nida mahzufun harfin nida din an share shi ne amma abin da ake kaddarawa ya alimal gaibi to in aka share ya din kawai sai dai mu ga fataha akan alima din saboda munada ne murakkabil ibasi kenan sai ke cewa wa yajuzu an yakuna marfu'an kuma ya halatta ya zama marfu'i ala annahu khabaru mubtada mahzufun ya halitta ya zama marfu'i a ce alimul ghaibi zaki iya faɗa ki ce Allahumma alimul ghaibi wa shahada idan ka cika ce alimul ghaibi sai a dauke shi a matsayin khabarul li mubtada'in ne mahdhufun kenan me za a kaddara shine kaman sai a kaddara zamiri munfasili kenan ko a ce Allahumma anta alimul ghaibi wa shahada kenan duk yanda aka faɗa a larabci dai malaman sun ce yayi wata mana to shine yake cewa wal ghaibu idan aka ce ghaibu al ma'lum abu ne wanda yake sananne dai shine abin da yake boye an aka ce a shahada al mawjud al mudrak ka annahu yushahaduhu abinda za a iya riska gashi karara ana ganin shi shine ake kira a shahada to abin da yake a boye da abin da yake bayyana Allah shine masani ya san abin da yake boye ma to ballantana kuma abin da yake bayyana karara kin ga kin fara da kira da Allah madaukakin sarki da bashi cikakken matsayin da shine wato kadai yake banta da wannan shine sanin gaibu abin da yake bayyana da kuma abin da yake boye sai yake cewa wafila sai wasu malamai suka ce alghaibu ma gaba anil ibad idan aka ce ghaibu shine abin da ya boyu daga bayi shine ma'ana abin da ba wanda ya san shi sai Allah wa shahadatu ma shahaduhu abin da bayi suke iya gani to duka wannan da yana iya daukar ma'anan ghaibu akwai shi idan wannan da Allah ya baka akwai iya haddi da abin da Allah ya ajiye maka kawai iya abin da zai iya gani amma akwai abin da ido ba zai iya ganin shi ba imma dai saboda nisa imma dai saboda wata hikima ta Allah kaman aljannu kun ga ido ba zai iya ganin su ba sai dai kai imani cewa akwai su to shine yake cewa wakila wasu malaman sai suka ce al-ghaibu asirru sirri abin da yake a boye dai wa shahadatu suka ce al'alaniya shine bayyana duka dai ma'ana ɗaya ce dai ake ta kawowa wakila sai wasu malaman suka ce al-ghaibu shine al-akhirah wa shahadatu ad-dunya wasu malaman suka ce in duk abin da aka ce gaibu to ana nufin lahira domin duk al'amarin da ya shafi komawa filin tashin alkiyama tun daga mutuwa da an kai mutum kabari duk abubuwan da za su gudana a kabari na alkhairi ko na sharri da abubuwan da za su faru a filin tashin alkiyama tun daga awo ma'auni hisabi dan wuta aljanna duka waɗannan abubuwa gaibu ne mana ba ganin su aka yi ba sai dai a yarda da su a yi imani da cewa akwai su suka ce in kuma ana maganan shahada shine abubuwan da suke bayyana a cikin duniya wannan shine fassarar da wasu malaman suka yi wa gaibu da kuma a shahada wakila aka ce alimul gaibu wa shahada ai alimu ma kana wa ma yakunu shine ubangiji masanin abin da ya kasance da kuma abin da sai nan gaba ma zai kasance sai ke cewa duka wannan an mun tattala su sai mu gade ma'ana ɗaya ce dai kawai shine duk abin da ya koyu sai a barwa Allah sani haka kuma abin da ya bayyana din wanda ido za ta iya gani din kuma ba ta iya ganin shi ba duka dai sai a barwa Allah sani gaba daya kauluhu fadinsa da yake cewa fadirar samawati wal ard ay khaliqas samawati wal ard ana nufin mahalicin sama da ƙasa yukalu ana cewa fatara shay'a ya kage abun an gane idza idza bada'a wa khalaqa in ya farar da abin ya kirkire shi wal kalamu fiha magana a tattare da haka wa fi qawlihi fadarsa da yake cewa rabba kulli shay rabba kulli shay yana nufin misulul kalam kamar magana ce dai da aka yi tafi alimil gaibi din sattin an ce ubangijin kowane abu ce kun ga ya shafi abin da yake bayyane da abin da yake goye min haisu ta kadir ta fuskar kaddarawa kauluhu fadarsa da yake cewa wa malikahu ai malikahu kenan mamallakinsa kauluhu fadarsa da yake cewa min sharri nafsi ya Allah ka tsare ni daga sharrin kaina innama ista'aza bi rabbihi min sharrin nafs kawai mutum ya nemi Allah ya tsare shi ne daga sharrin zuciya saboda zuciya fitina ce yanzu nan sai ta kai mutum ta baro shi yanzu nan sai ta auka mutum cikin nadama sai bayan kayi abin daga baya kuma sai ka riga da na sani saboda mutum ya biye wa sharrin kansa ya biye wa sharrin zuciyar shi shi yasa malam yace li annan nafsa amaratun bisu saboda ita zuciya mai umarni ce da mummunan aiki duk inda mutum zai biye son zuciya to zuciyar mutum ba za ta tabbatar samun abin da zai zame mara alkhairi ba duk abin da kaga zuciya ta nace shi take so ba alkhairi ba ne ba da haka shi yasa zuciya a koda yaushe mutum a matsayin shi na musulmi cikin yakarta yake ba dare ba rana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kuma daga cikin hanyoyin da ake yakar zuciya idan kuka ɗauki tsare dokokin Allah da nesantar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta lazantar waɗannan azkar tana daga cikin manya-manyan hanyoyin da ake yakar zuciya da su saboda Allah yake cewa Allah zai na amanu wa tutuma inna qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatuma innal qulub waɗannan da suka yi imani suka nutsar ko zukatansu suka nutsu da zikirin Allah sai Allah ya ce da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa shi zikiri shine babbar hanyar da ake yakar zuciya to shine yake cewa mayyalatun ila shahawat kullun zuciya mai yawan karkata ce zuwa ga sha'awoyi walla zati alfaniya da ababen jin daɗi na tandele waɗanda suke kuma ƙarewa suke yi sai ce wa nafsu laha ma'an an aka ce annaf dinnan tana da ma'anoni wal muradu hahuna abin nufi anan al ma'anar jami madauki ma'anar dunkulalliya li quwwatil gadabi kamar abin da ya shafi ƙarfin fishi wa shahawati da sha'awoyi fil insan a tattare da mutum wale haza qala sallallahu alaihi wasallam da aka shesa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min sharri nafsi Allah ka kare ni daga sharrin kaina sai ce wa amma nafsu allati fa mahbulatin fa majbulatin alal khair amma zuciya wa amma nafsun nabi ne ko wa amma nafsun nabi sallallahu alaihi wa sallam amma zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallama fa majbulatun alal khair ita an gina ta ne akan alkhairi sharri bai taba darsuwa a zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba da dai saboda shi aminin wato amintaccen Allah ne a bayan ƙasa. za a ɗora man nauyin isar da saƙon Allah ashe lazim ne Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi shi yasa zuciyar manzon sallallahu alaihi wasallama Allah ya wanke ta ya tsarkake ta daga dukkan wani datti daga dukkan wata gurɓata da take zuwa ta yi katutu a cikin zukata to banda zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hiya nafsu mutma'inna zuciya ce na tsatsiya fa kaifa yatasawwaru min hashar ta yaya sharri zai sawwaru a zuciyar shi hatta ta'adha min sharriha har ta kai ga manzo Allah shi kanshi yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin zuciya yajuzu an yakuna al-muradu minhu ad-dawam wa thabat ya halitta a ce dalilin da yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama da kanshi yake neman Allah ya tsare shi daga sharrin zuciya yana nufin Allah ya dawwamar da shi akan haka wasubat da kuma tabbata alama hiya alaihi akan halin da yake akai a yanzu zuciyar shi a wanke take kuma galibi duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallama zai karantar ta fuskar kamar yana yin ishara ne ga karan kanshi za ku ga karantarwa ne ga al'umma shi zuciyar shi a wanke take amma gashi yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin zuciyar shi ashe kamar ana koyar da ku ne wannan addu'a cewa mutum ya lazanci karanta ta shi zuciyar shi a wanke take babu shari a tare da ita shine abin da mallam yake nufi anan yake cewa ko kuma zai iya kasancewa in ma ga karan kansa din ne to yana ta roƙon Allah zuciyar shi wankakkiya to ta dawwama akan haka nan ta tabbata har zuwa komawa shi ga Allah subhanahu wataala awal muradu ko kuma ya zama abin nufi shine ta'limul umma kamar da muka yi bayani shine a ilmantar da al'umma wa irshaduhum a shiryar da su ila tariqid du'a hanyar da za su bi su yi addu'a wa huwa al-azhar kuma wannan shine abin da ya fi fitowa a fili sai fadin sa da yake cewa wa sharri shaytan ash-shaytan ismul iblis shaydan suna ne na iblis min min shafana daga shafan ne mana iza ba'uda idan abin ya ne yayi nisa sumiya bihi an kira shedan da wannan suna li'annahu ba'uda min rahma saboda shedan yayi nisa da rahmar Allah wakila wasu malaman suka ce min shada daga shada ne ai batala shedan ya gurbata ya lalace shine dalilin da yasa ake kiran shi shedan sumiya bihi an kira shi da wannan suna li'annahu mubtilun saboda mai bata mai batawa ne ba mai gyarawa ba wal alif wan nun alifin da nunan din na lil mubalaga akan sa su ne ta fuskar mubalaga qauluhu fadarsa da yake cewa shirkuhu ai shirku shaytan yarwa yake cewa yarwa hadha ala wajhain an rawaito wannan akan fuska biyu ahaduhuma abin nufi ana nufin shirkahu bi kasar shin a yi wa shinin kasara wasu konin ra a daure ra'un shirkahu wa ma'anahu ma'anar shi ma ya da'u lahu shaitan abinda wato yake jawo shaitannin ko kuma abinda shaitan yake kira a kai wai wasu wasu lahu min al-ishraq ya rika darsawa mutum wasu wati akan mutum ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. A tsani, abu na biyu da yake ta wa shirkahu wato mana magana ta biyu akan wata magana ta wa shirkahu, da fatahi shin sai a karanta da yi wa shinin fataha sharakahu shara wa ra'un da ra'un. Yuri da abin nufi kenan ana nufin haba'ilu shaidan, sharakahu bi ma'ana haba'ilahu kenan ko, wa masayidahu wato tarkonsa da kuma komarsa da yake bazawa in mutum ya fada tarkon shaidan sai dai Allah ya kubutar da shi to Allah ya kubutar da mu fadansa da yake cewa an aqtarifa ma'ana aktasiba
Allah yana neman ka tsare ni daga kirkiran wa kaina abinda zai zama sharri ba alkhairi ba fadarsa da yake ta au ajrahu ma'ana ajrasu in jawo mummunan abu zuwa ga al'ummar musulmi Allah ka tsare ni daga wannan fadarsa da yake ta wa idza akhafta mabda'aka idan ka tafi wato ka kama wurin kwanciyarka inda nauma lokacin bacci wato ma'ana lokacin kwanciyar bacci wannan tana daga cikin addu'ar da ake karantawa daga azkar da ake na lokacin kwanciyar bacci ana bukatar mutum ya karanta wannan din to ina ga gashi lokaci yana ta hararen mu sannan ga mai gayya mai aiki a sheik imam malam hassan yusuf wanda dama darasin shi ne malam shi a rike mar kafin ya dawo kuma insha Allah dai darasin bai tsaya ba har kawowa yau din sai da aka akara maka Allah sai ka shigo ka gaisa da waɗannan ɗalibai naka masu albarka to kuma ɗan ji daga bakinka da kuma irin tsarabobin da za mu fa'idanci da su daga bakin malam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wannan abu ne da ba ma faru kowane ɗalibin ilimi dole a samu harda mai ilimi a kuma samu fahimta don haka ku a iya fahimta ku abinda ɗaliba ta da ku gane ba ta shi ne da ke da ka ba gane ni kaza ba shi kuma ya muku bayani gwargwadon abin da za ta yi to na san duru na yau da gobe musamman ku musamman zarufa na gida sai ka samu ɗaliba ga na zamani da ɗawainiyar yara da ɗawainiyar abubuwa amma dai an ce ɗigo ake bawa haka ne ko an ce abin da ba za a same shi duka ba to ba a bar shi kuma musamman da muna karanta tsarari a irin kuncin rayuwa da halin da ake ciki da yadda suke karatun su sai mu domin yan gata ne to ya zama wajibi yi Allah godiya hakan ne ima da gata ne mana to da wannan nake son in tabbatar mana sabaka da zamu gabatar insha Allah tana da yi mana yanzu idan mun tashi za mu tattauna da shi mana a mu ga yadda ya kamata mu sanya wannan musabaka da asila kuma da abin da na yi tunani cewa za mu yi idan mun anshi sunayen ɗaliban adadin su da sai ne tunanin mu bi su alfabetically haka wanda ta fara da a a a sannan masu bi to kuma kar a samu matsala da ta taɓa shawa gara mu rubuta lambobi kawai misali a rakin al'awar a rakin mafani misali haka da zuwa ƙarshe misali namba wani two three har zuwa ƙarshe idan muka zuba su zai wani kowa ya fi lamba ɗaya wanda can ko shi kenan amma abin da ke son mu fahimta idan sun warware wata tsaro nan ba daya da ita za mu fara da daya ta kuma yiwuwa ko da sunanta ko da sunanta zainab ko sunanta zara shi ne kare da zai ko misali to ta yi da ɗauko namba wani da ita za ta fara kuma shakarin tambayoyin abin da za mu yi shi ne da ke muna da rinjayen da kun yi hada cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke karantawa idan ya tashi karanta mana ta addu'a mun fahimta can kin san ko nan ba da amma a nan takardar mu a rubuce mun san tambayar da ke karkashin nan ba da amma na kuma da ake wata kila kin san ko ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya sanya sabbin kaya ne yake mana sannan karku ɗauka zan kawo da kai mun karanta na tsona ba da amsa da ba wa duka ɗaliba na ba da amsa rabi idan ta akan na rabi idan ta akan sai wannan duk wanda ta ba da amsa to za mu sanya ba ta ta wani sai muradin za mu sanya ba da mun kuma yana da jami'a da aka zai yi ba wani zai yi kowa saboda har da ba wanda ke jin daɗin su ne wanda ya ba wanda ke haka da a cikin haka da matsala ta ilimi ya fi komai daɗi ayan alƙur'ani ne hadisin manzon Allah ne matsala ta daga cikin matsalolin addini wato har da kamar yadda kake kamar a ce mutum ne yake da tufafi da yawa in za a yi masallacin juma'a ya zai tufafin da zai ɗauko in an gaice ɗaura aure ya tashi babin zai ɗauko idan aikin kasa zai yi ya tashi babin zai ɗauko in gona za ya tashi babin zai ɗauko to haka har da ake idan magana ake zage ta ilimi kafin hadisin da zai ɗauko wanda yake da alaƙa da ilimi ka san ayan alƙur'ani da za ka ɗauko wanda ke da alaƙa da wannan abu bari ba ku misali yanzu ya hadisi shi abu ita haihu abin da abu ita haihu sai kika an shi yaron ko yarinya za ki mata addu'a ko za ki yaron addu'a zai ki karanta innaka mayyitun wa innahum mayyitun ina tukawa ya ko yaron da take za ki bada saboda ayar ba ta munasaba da abin da ke mutum kin aji sabon yaro da yarin maimakon Allah da ya tsirka a cikin zaka mutu kuma za su mutu mun fahimta to amma idan kana magana akan abin da ya shafi mutuwa wanda ke nuna kowa zai mutu to karshe sai ka ce ai Allah ya ce manzo Allah kai za ka mutu kuma da su to amma karatu irin na jahili a su makaranta ne karatu a rufe littafi kuma sai sati mai zuwa wannan bai sai mai da ɗalibi malami ba kuma irin wannan tsarin da yawa gaskiya ɗaliban mu maza irin wannan muke kuma alhamdulillah sun samu background mai kyau gwargwadon abin da ya kamata su samu muna tallafa musu harka duk da yake a cikin mazan akwai wanda in ya ji wuya sai tsiri ba mu kamo shi zai mashi amma wanda ya san zai juyo kuma sai ji to da haka ina ba ku shawara kar ku yi taro kar ki ɗauka a ranki cewa ke ba za ki iya ki sha abu ki kaddara ko da ba ki samu na ɗaya ko na biyu ko abin da ya kamata wani ba ki sha ka a yi mumarasa da ke nan gaba in za a yi ba sai sanya zafi mun fahimta da kyau dole kun ga mun karanta aqida ta al-Qur'an alhamdulillah mun ba da da asarin musulmi abin ya bace wa kar sannan mun karanta shamari na Muhammadi akwai ɗaliban da sun sun sa kan sun yi rubutu akan abin shamari wanda sun san su ɗalibai ne nan makarantar abin ya ba da sha'awa sannan mun karanta sira na Muhammad bin Abdullah to duk da abin mamaki ba a samu wanda ya so ku ci akan sira din ba a cikin ɗaliba to sai a wannan karan muka ga ya dace mu gudanar da aiki irin wannan to al muhim ban san lokacin da za mu sanya za mu yi musabaka shin kuna ga kun shirya rana ya zuwa ne na na ashirin da tara idan su za ki ƙara yau an aka wanda take da ra'ayi to amma sai dai kan kuma tafa na gaya muku daga inda aka yi darasi yau tun daga farkon littafi har zuwa nan tambaya ce kuma harka mun fahimta tambaya ce kuma harka da haka babu shari'a abinda muke son kowa mu tunatar shin sati guda yayi ko kuma ƙara dama ku je ku yi karatu kuma ku fahimci ku abin nan har da shi suke ne ku ba
ya nima dai ra'ayi na a ƙarafu yawa kara ya zama sati biyu yau saboda ai abu ne ya zo musu bagatatan a ba su daman da za su je su yi shiri kuma magana ce ta harda yawa kuma su ake so a shadda wannan gaskiya ne yawa saboda ina son wurin da abin da za a yi ina da mutum kara musu baki maimakon rana a ce bakwai kenan ga wata rana a ce sha hudu ga wata to bar shi a shirin shan shan da wata to alhamdulillah ya haka Allah ya kai mu rana a ce sai ya zama ba darasin da zamu yi Mm.
akwai wata risala ina tsammanin kotun Muhammad ya huce Eh, haka karamar tana da kyau eh.
akan abin da ya shafi wato shawarwari